ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi da sharhu sunna na babban malami imam al-barbahari rahimahullah kuma muna da karatu ne a ko za mu tashi ne a matsala ta gaba don jiya mun gama ta 151 ko? ƙalar mu'allif rahimahullahu ra'a yunus bin ubadi ibnahu وقد خرج من عند صاحب البدعة فقال يا بني من أنا كرست قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك كرست من بيتي كنت أحب إلي من أن أراك تكرد من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء أتشغب بيانا دما ليتك البربهاري الله مسا رحمة dangane da illa da hatsari na zama da mutumin da yake da aƙida irin ta bid'a aƙida da ba ta sunna ba sai ya kawo wata gaba mai ban mamaki satin da ya gabata ko da jiya mun karanta cewa zama da mutumin da yake mai sabo fasiki mai yin kaba'iri zunub matakar dai ba shirka ba ne to ya fi sauƙi a kan ka zauna da mutumin da yake da aƙida ta bidi'a ko? to yau kuma sai ƙara don ya ƙara maka bayanai dangane da wannan ya ce ɗaya daga cikin magabata yunus bin obaidin ya ga ɗansa ya fito daga gidan wani mutum shi mutumin kuma sananne ne ɗan bidi'a ne kamar ka ce a yanzu daga cikin ya ga ɗansa ya fito daga masallaci ta na ‘yan faira ko gurin wani shehin malaminsu na ‘yan haƙiƙa ko na ‘yan faira da dai ire-irensu faƙala sai ya ce ya bunayya ya ce ya kai ɗana min aina karista daga yana kake wadana haƙƙin uba ne ya kiyaye game da ‘ya'yansa ko daga yana kake ina za ka je dole ka zama ka a cikin iyalinka saboda zanto akwai tsari da kuma ɗaukar nauyi da kuma lura da abin da ayin suke yi ina za ka je daga ina kake ina za ka je wannan haƙƙi na kan uba rashin wannan ya sa muka zama yadda muka zama a yanzu amma ga shekarun baya a haka iyaye suke ko ina zuwa ina za ka je yanzu ba an yi magariba ba to a shekarun baya jidda dole yanzu yana gidansu a zaune dole zauna a gidan dole ne a yanzu almuru kenan uba yana kofar gida don akwai manyan yaya a fito da abinci a lokacin almuru a tare gaba haɗe duk wanda yake ya kai munzalin su ci abinci da baban za su tare a lokacin tukunne koma gida ya zauna ai sallar isha kana inda mai zuwa uzurin ya je uzurinsa kuma shi ma galibi uban na kofar gida har lokacin kofar rufe gida don ya ga waye ya dawo waye ya latti ina ka ji me yasa kai latti ko haka da haka ake rayuwa sai aka samu sauki aka samu albarka aka samu tarbiya to amma yanzu iyaye da yawa idan ka tsaye da shi ina dan kawa ne yake bai sani ba tun daga safa har dare su waye abokanan shi ina yake zuwa a ina yake rayuwa wallahi bai sani ba saboda bai damu dama da ya san ma hakan ba ko bai dauka cewa hakan ma alhaki ne akan sa dore da tarbiyar ayansa ba wadda kuma ubangiji ya ja hankalinmu ya ja mana kunya mana gargadi mai karfi dangane da daukan ɗawainiyar iyali da kuma lura da makomansu yake cewa ya yalzi na amurku u an fusakun wa ahalikum naran wa ƙudu hannasu wal hijara har zuwa ƙarshen ayar mana duk masu iya ku masu imani ku kiyaye kanku kar ku shiga cikin wata wuta da ku da iyalanku ita wutar makamashin da shi na ɗan adam da kuma duwatsu da ake jefawa sai ta ruru ta yi balbalin bala'i Allah ka tsare mu to haka idan kai a matsayinka na uba magidanci baka kiyaye 'ya'yanka daga sanin ina suke zuwa ba me suke yi suwaye abokanansu suna ina yanzu to haka ka ce su halaka kuma ko da ka ba Allah daidai sakamakon alhakinsu da yake kanka baka saukar ba to dai za maka kuma ci ka sanin tashin kiyama shi sa idan ka haihu abin murna ne ba kuma abin murna ba murnar ɗaya ce ka dage ka ba su tarbiyya ta addini har su kai mazalin sun balaga kowa ya kama matsayinsa to ka sauke haƙƙin da Allah ɗaura maka amma Allah ya kaba su kaɗai ba ka da damuwa sai dai su ci abinci mai ba da abincin ma kenan ko shi wani ba ruwan da abincin ma kawai a yi faɗan ne za ka za ka samu ya yi ta aure wani ya aure ya mata sun fi ashirin ya ruwanci ya sake ta ya ruwanci ba abin da dame shi ƴaƴan kuma ba ruwan hidisu in ma ba saro ba suna gidan nahi da uwar tasu ba ruwan hidisu me suke bai sani ba bai damu da sha'aninsu ba to ya jaza kansa bala irin tashin kiyama Allah ka tsare imanin yace ya kai dana daga na kake qali sai dan yace min indi amr bin ubayd ai na fito ne daga wurin amr bin ubayd shi kuma shahararren malami ne na yan mu'tazila yan qalaqatu yan tatsini yace abun hi naje naje gun malam wannan ne qali sai uban yace ya bunayya ya kai dana ko ya kai karamin dana la an araka karaza min baitukunsa ahabbu ilayya min an araka karaza an ko min an araka takarju min baiti fulanin wa fulanin ce wallahi in ganga ka fito daga gidan yace alkunsa suka ce alkunsa shine kamar ka ce mata maza an san mata maza ko to ga mata maza to yasa a cikin sharhi malam ya kawo yace wannan kalmar an samu a cikin nuska da shi albarbahari aka kafo daga gurin sa ta zo da halaye ba ɗaya ba biyu ba amma dai a takaice abin da shi mai sharhi ya kawo yace abin da yake nufi ba kun sa ka bude domin mutum mata maza ne mai laifin sa ya yi laifin ya zama mata maza halitta ce Allah masa ai an halitta da da sura irin ta mata yanzu mai biyuwa yana da nono kamar na mace ko murya ita mata ce ko kuma al'aurarsa mata mata ce kuma ga ta maza a tare da shi ana samun haka Allah ka kiyaye ko a haife shi al'aurarsa ta maza ce kuma ga hidda nono da gashi na mata da murya ta mata duk ana samu ina suke ta malaman fiki wai kun sha mushkilin ko ina da matsaloli a fiye suna garin nan Allah eh to Allah ya kiyaye to ako duk ji irin waɗannan to ga ba laifi yayi ba halitta ce Allah ya masa to suka ce dan haka ba wannan matsalar ake nufi ba abin da yake nufi ya ga dan nashi ya fito a wani gida na misali kamar kace gidan karuwai haga gurin fasikanci ne ko gidan yan daudu haga gurin iskanci ne ai eh to yafi mar sauki akan inga ka fito daga gidan wani ya rika faɗan zai yi suru'in shahararrun shekunan bidiya ya ce inganka a kamar kacce a gashuwa da inganka a basha ko kabala ya fi mun sauƙi akan da ganka a zawiyar 'yan faira ko 'yan haƙiƙa domin su asa raba ka da allah ne kai tsaye ka shiga layin kafirci su kuma wancan ko da ka yi irin aikinsu har yanzu da kai musulmi ne sai dai mai fasikanci ne kuma akwai yiwuwar mutum ya tuba amma wanda ya kama ƙira ta faira ko ta hakika kaga ji yake a ransa cewa shi akan daidai yake duk wanda ma ba dan aqidarsa ba gane cewa shi dan wahala ne to zai tuba haka ba zai tuba ba kuma yana da rayawa a ranar cewa akwai wani dan adam da yake iya juya duniya ya kawo duniya sauki ko ya kawo mata ukuba ko ya dauke bala'i ko ya jawo arziki ya da wannan kaga ya fita ala musulunci to da kai suka ce abin da yake nufi kamar maganar mu ta baya ce cewa na ganka a gidan karuwai ko a gidan fasikai ko a gidan kaza da kaza kamar da shi ma zai bayyana a gaba kaɗan ya fi min sauƙi akan na ganka a gidan shehunnan malamai na bid'a irin waɗannan 'yan haƙiƙa ɗin ko 'yan waye da sauransu ga sunan dai ko 'yan ƙalaƙatu kaga ɗanka ya tare gurin 'yan ƙalaƙatu a sai yake zama daga safa haddare haga yan shiga masifa kenan zai waya gari shi malama dan kalakatu wanda baya kaunar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka tsare imanin sai zai yana musu dan mutane sai da an ganka a gidan wayannan fasikan ya hu mun sauki akan a ce kana zuwa gidan wani da wani da wani kamar a shekarun baya za ka ga iyayen da suna hana 'ya'yansu zuwa gidaje wadansu gidaje a unguwarsu ba na yi ba saboda an san gida ne ba da tarbiyya ba ba masu mutunci ba ne ba masu kunya ba ne to sai a jakunanku karka yadda ka je gidan suwa ne za a gaya muku a gida saboda mai a tsare imaninka a tsare tarbiyyarka bare kuma ce a ganka da yaro ya ce maka dan gidan waye dan gidan wane ne to to to to to sai kun raba ta tozo daga yau wannan yaron kan da kala ganin karshe saboda an san ba dan gidan tarbiyya bane suna yin ashar a gidansu a lokacin fa kenan fa haga alhar a yanzu ai ba ma sabo ake dauke ta ba to a lokacin su suna yin ashara ashare ba sa jin kunya ba sa rike mutuncin su ba ruwansu da addini to sai hana ka zuwa gurin su a wancan lokaci to amma yanzu fa haga al'amari ya lalace mutane ko ya ce wale an talƙallaha ya bunayya ya ce wallahi ya kai ɗan ƙaramin ɗana ka gamu da Allah ma'ana ka mutu ka tafi lahira a matsayin zaniyan mazinaci fasikan fasiki tarikan ɓarawo ha'inan mai cin amana ya ce a habbu ilayya wallahi ya fi min sauƙi a na fi ma ƙaunar ya fi sauƙi min an talƙahu ko bi ƙauli ahlul ahwa'i ya fi sauƙi ka je gaban Allah a matsayin mazinaci ko ɓarawo ko maci amana ko maƙaryaci to ya fi sauƙi a kan ka game da Allah a matsayin tantirin ɗan bidi'a ɗan haƙiƙa ɗan faira ɗan ƙalaƙatu a ga mutum ya mutu a layin ƙalaƙatu ya ba maganar sa ba shi fa ba Allah fa kenan amma mutumin da ya mutu fasiki ne mai shaye-shaye ne mai neman mata ne mai kaza ne duk wani abu na sako da kasa ne yana yi amma dai musulmi ne mai bin sunar manzon Allah ne a kaidarsa ya da tsarin manzon Allah a mu'amalarsa da addininsa duka haka sai dai yana yin aiki na fasikanci da manzon Allah ya hana shi irin waɗannan haka bai fita musulunci ba shi sama haka za a je abin ne shi a makabartar musulmi za a mar sallah za a mar wanka da sauransu amma wanda ya mutu a ƙida irin ta waɗancan da ba mai kyau ɗin ba da a ce musulunci na da tsari a yanzu ba za a ji a masalla ba sai dai a bar ne nasu na nasu su masalla da a ce ana da tsarin musulunci ba za a je a binne shi a makabartar musulmi ba sai dai su ma musu tasu su yi su su karata a ci Allah ka tsare imanin ya ce alatara an yi nusa bin ubaidin قد علم أن القنثى لا يذل ابنه عن دينه yace baka lura ba shi wannan babban malami Yunus bin Ubaidin ya san cewa zama da fasikai din ko karuwai ko masu yin karta da tata ko masu shaye-shaye ba zai cutar da imanin ɗansa ba ba zai raba ɗan da asalin imani ba yace wa anna sahibal bid'a amma wanda yake da aqida ta bid'a ta faira ta tatsi ne to shirin wannan yudilluhu hatta ya tafi zai ɓadda shi har ma ya sa shi ya kafirta ƙarshen lamarinsa domin zai raba shi da Allah zai ce ya baka wani tsari ai kuna shan wahala ne kawai ai mu mutane ne masu bin ku kuna bin aqiqa bin nan menene zahirin abubuwa da su mu kuma a'a mutane ne masu ilimin baɗi masu bin haqiqatu shari'a haka suke cokan su saboda ga su a gurinsu idan aka ce sallah ba ana nufin ka zo kai sallah kai kabbara ruku'u ba shi suke nufi ba suna nufin wai sarkin wai mu abin nan abin ne kai su kai addu'a suka ce baka zabin da Allah faɗa ba kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alaihim ai ma na ka musu addu'a suka ce ai sallah ba ana nufin wai ka zo kai ruku'u sujuda ka ba shi bane a ana nufin addu'a haka ba zai sallah ba shi addu'a zai shi ya gama azhar tana yi zai addu'a ya gama al'asar ba haka kawai shi kullu kai ta kayansa in ka ce masa zakati a abin zakati ai zakka ba ana nufin wai ka dauki dukiyarka a shekara ka raba ta gida kaza ka bada kaza ba haka ake nufi ba ana nufin tsarkin zuciya tsarkakewa zuciya shine su zakka a irin aqidar su idan ka ji ana ma maganar azumi ya ce a'a ba ana nufin kakkakin abinci tun daga alfijir kai ke tosa ba har faɗo rana ba shi ake nufi ba me Allah zai idan ka ji yunwa haka zai zai gaya maka to me ake nufi ya kai malam zai ce maka abin da ake nufi ka kame bakinka daga zance na banza da giba duk irin wannan abubuwan yana fassara qur'ani da wata irin fassara da ba Allah bane ya faɗi ta ba manzon Allah ba dan ya kare manufofi na kungiyarsa to haka in kai da irin wannan aqidin haka raba ka da musulunci ai an kafirta ka haka wanda nake ta bada misali ne wanda ya fi shahara ɗin zai ce maka ai kana ta damuwa da katin ƙur'ani kullum kana ta kaza kana neman lada ga addu'a guda ɗaya za ka yi in ka yi ta ƙafa ɗaya za a baka ladan saukar ƙur'ani dubu shida ka ga ya raba ka da ƙur'ani kenan to in ka yadda da irin wannan haka fita musulunci kuma ai ka yadda cewa akwai wani abu da ya fi ƙur'ani a karanta shi sau kaza ladan wannan abu ko a ce za baka wata nafula ko wani wuridi za a baka wai ladan annabawa dubu saba'in to don kai da wannan to saka waye gari kuma kai kana da jiki cewa ai kai yanzu kawai annabi ne ba ba ma annabi ba ka fi annabi ma dubu saba'in tunda kana yin watan addu'ar da ya koya maka ka gyara ba kai da Allah to kai da wannan ai an fita ala musulunci kenan kuna ganewa kamar da yake zuwa misali walawa ya iskanci har iskanci yake ko fasikanci ne ko babu kyau Allah ya hana amma shi kansa ya san yana yin sabo kuma yana sa a ran cewa Allah sa kafin ya mutu ya tuba eh sai dai in yayi nisa amma in sabon shiga ne ba zai tafi wasu da daddare sa face ma da ya rawani yayi waye waye da haka sauransu ko ba zai so ga ƴaƴansa abun ba ko ba ka bane sama da yake wancan layin fa gani yake Allah yake bautawa zaka zai zana kofar gidansa ya sa hotunan waɗansu manya-manyan da yake ganin su manya ne a gurinsa kuma yana ganin cewa zaman hoton a gurin alamu ne na samun albarka kaga ya raba ka da Allah shi kuma Allah ne kaɗai yake saka albarka shi ke kawo jarabawa shi ke kuma yaye jarabawa to wannan shine abin da ga duk magabata suke hana 'ya'yansu alaka da yan bid'a Allah kiyaye ya ce ƙauluhu ra'a yunus bin ubadin ibnahu wa karkaza min abdi ko min sahibil hawa fa qala ya bunayya min aina karasa qala min indi amr bin ubayd amr bin ubayd yace ko shakul mu'tazila yace shi wannan amr bin ubayd din fa wani gangine mun malami ne na mu'tazilawa mu'tazila sune yan qalaqatu a yanzu da kausu ne yan tatsini masu shawarunsu da hadisi za ka sa tare suna aikin su ne sai da wani dibino ko wani wane ne ba za su yi sallah a jam'i ba su gaba ɗinsu kowa zai tashi kaɗai saboda duka za ka samu babu a cikin in ka ce ƙur'ani aka bi zalla duk wani abu ba ka samu a ciki ba zai sallah yadda ya ga dama kuma ya haka ya fassara kansa da kansa kuma ya ce ba ya san fassarar manzon Allah kuma shi ya fassara abin da nashi yaran ka ga zama dabbin cikin ko ba shi bane kuma har tafsiri zai rinka yi kuma yana fassara mutane to me yasa kake fassara musu da kawai ka zaba je ka tashi shikenan ai shine ka faɗa asalin qur'ani to wai wannan bayani yake kaza Allah ta kaza to wa saka to shi zaka ta maka manzon Allah yayi kuma kace baka yadda ba to kuma dan me za a ki daukar naci ma dauki naka kai kaga hauka ke Allah tsare imani kace shehin malami ne na mu'tazilawa yace qala ya bunayya sai yace masa kai dan dana li an ala an araka karasa min baita kunsa habbu ilayya yace in ga ka fito daga gidan karuwai fasikai in caca mashaya yafi mun sauki ma min an araka takarju min baiti falan wa falan yace kalimatun hiya laysat wabihatun alkunsa malaka cewa wannan kalma ta kunsa bata fito da bayani a fili ba domin asalin alarta kace alkunsa shine mutumin da aka masa aka haife shi da halitta guda biyu a jikinsa ta mace da ta namiji shine ba wace yake cewa mata maza ko ba shi bane shine abin da yake bai ba malaman fiqh bai jawa ciwon kai jawa a gurin to yaya zai gado aka haifi da shi mata maza ne to wani gado za a bahi na mace ko na namiji ina ba ta an gare to sun yi maganganu kan hujja faɗa yanzu a domin da faramta ne to me yasa za a yi haka ne hujjar ka akan wannan magana da ka faɗa yi su shi ne a hujja aka ce ba jawabi za ka yi in ka zance hujja ita ka kawo ƙur'ani ko hadisi shi ne hujja a musulunci ko to haka suka ta magana a kai sun dai magana wadda kuma ta gamsa sun fitar da abin da ya kamata insha Allah kuma kowa ya faɗi ra'ayi da fahimta irin tashi akwai masu ganin cewa hakan za a yi sai a duba wanne ne farin jayi to ta yaya za a gane wanne farin jayi shi ma duka sun yi jawabai a ciki Allah kiyaye mu Allah ka tsare mu to ga sai ka gode Allah da yawa kai ba kun sha mushkilin bane kai to haka Allah yake hikimomin sa suka ta haga wannan kalma ba ta fito da abin da ake nufi ba saboda shi wannan da aka masa wannan halitta ta halitta guda biyu a jikinsa ga bangaren mace ga kuma namiji duk a gurinsa a shi kadai to menene laifinsa haka ba da laifi ai da Allah ya kai namiji kai ka zaba haka Allah ga dama ko wallahi sai rufi fil arhami kaifa yasha ko ba shi bane in ya iyo mutum a matsayin mace zaba ta yi haka Allah zai so haka Allah ya ga dama to akwai dalilin da sa kuma Allah din yayi haka haka wannan ba illa bace daga saka ce wannan kalmar tana da matsala ba asalin wannan kun san ake nufi ba tunda an samu a watanni suka ba na a wani kofin littafin na daban an samu kuma ba kun sa ya fice ka da shi ba shine kamar da nan malam ya kawo ya ce fi ba'd nusuko min baiti ne hiti waga da takaice ne suka ce abinda ake nufi ya mar ishara ne cewa kamar ka ce a yanzu dan a gane me ake nufi na ganka a gurin karuwai ko yan daudu ko masu sau abunan tata ya fi sauki akan da ganka a gidan shehun dariƙa kaza ko kuma shehun mutazila ma'ana yan alaƙatu yan tatsini ina fata an gane kamar karatunmu da aka ce na kwana biyun can magana akan illar zama da wanda yake aƙidar bid'a sharrinsa ya fi ka zauna da wanda yake ma shaye-shaye yanayi na shaye-shayensa kai ba ka ba za ka koya ba sai dai yin kai ma dama suna da ra'ayin haka kuma ko da mutum yana yi to amma ya san cewa sabo yake kuma yana saran cewa Allah gafarta masa ina fata an gane domin duk aikin sabo da mutum yana inda musulmi ne watanin ya ji haushin kansa da yake wannan sabon sai dai a lokacin wani Allah ba zai iya bari ba domin shaɗin yamar ƙarfi kuma ga abokan aikin sun mar yawa kullum suna tare to sai ga cewa kamar ba zai iya buri ba amma ransa kuma baya so ya gaji da shi Allah tsare imanin ya ce to fahiya ghairuwa da hatun aidan to haga wannan kalmar ma dai har yanzu bata fito da abin da ake bukata ba a fili yace to lakinnal mako maqsuda sai dai kawai abin da ake nufi ko ake bukata ko ake so a nuna mana shi ne Allah to jaris ahlul bid'ah kada dan yana zama da yan bid'a ma'ana masu bid'a a aqida kamar su irin wayancan yan faira din ko yan tatsini ko yan kalakata din karke abota da su karke zama da su to za su cutar da addinin ka da aqidarka ina fata kuna ganewa sabil ko bid'a yace hadha ma hadara minhu yunus haka ne ko sai mun karanta yace haza ma zana minhu yunus waladahu wannan shine abinda ko ko mun tsallake yace to ita ma wannan kalmar tahiti din yace ita ma ghaira wajihatan aidan bata fito da asalin abinda ake so ba yace to lakinnal maqsuda sai dai abinda ake nufi Allah tujaris ahlul bid'ah haka ne ko falau annaka kharajta min indi sahibi sunnati walakinahu asin hadha asalu yace inda ka aga ka fito a gurin waɗansu musulmi ne masu da sunna amma kuma fasikai ne suna shaye-shaye suna tata suna fasikanci amma dai aqidar su sunna suke bi sai suna waɗancan manya-manyan kaba'irorin kuma ga suna yi amma haka ai ba shirka bane ko to wanda ce ya fi sauƙi shi ya fi afuwa akan a gaɗan ya fito a wurin asalin yan bidiya ina fata an gane ya ce min alasabil bid'ati ya ce ha zama zara minhu yunus ibnu waladahu to wannan shine abin da shi wannan malami yake gargadar ɗansa kada ya zama ko abota da su ɗan bid'a ya ce li annahu jalasa ila amr bin ubayd saboda ya ga dan nahi ya je ya zauna a makarantar wannan malami mai suna amr bin ubayd ra'asul mu'tazila wani shine babban malamin yan tatsini yan kalakatu a lokacin su babban malamin yan kalakatu sai ta kana ƙara zuwa gurinsa wannan ba gurin addini ba ne ba gun zuwa ba ne kawai ka rabu da shi da abin da yake ci na fata an gane ya ce fakaunuhu ya jalisu inda muslimin sabis sunnatin kasancewar mutum yana zama a gurin musulmi amma ahlus sunna walau kana indahu naqasun fi dinihi ko da shi ahlus sunna nan yana da wani naqas na addinin sa ma'ana yana bin sunna amma kuma akwai wargi wargi ko yana yin abubuwan da basu kamata ba na wanda yake musulunci ya hana su kamar shan giya sata shan kayan maye tata alaka da matan da ba matansa ba yawan hira da ƴan mata yawan kallon ƴan mata duka ga wannan haram da musulunci ko da ba ka musu magana amma kuma kullun kana zama a wani janshi da sun wuce ka danna musu ido duk wannan haram ne a musulunci to sai zama yana zuwa irin wani gun yana zama amma kuma ahlus sunna ne suna kiyaye abubuwan sunna da aqidarsu da komai amma ga kuma suna wani abu da yake fasikanci ne musulunci ya hana shi kace ne ko ina miki yace kana inda huna qasu min dinihi fa inna hadha ashal to ne yafi sauki wa akafu dararan kuma yafi saukin cutarwa zama a gun musulmi ahlus sunna mai sabo yafi sauki akan zama da dan bid'a ko da shi baya irin waɗannan manyan saba tunda asalin aqidarsa ba ta sunna bace abin da zai koya ma shine zai raba ka da Allah ne gaba ɗaya ƙarshen lamarinka sai nuna maka mahimmancin shehun ɗariƙar da yake kai mahimmancin aqidarsa cewa karka da kowane littafi in ba ƙur'ani ba sai ta maka an tara min littafi daga nan in ya kai zuwa Maiduguri san taka su in dai ba ƙur'ani ba ne kaga me yake nuna maka karka yi ilimi kenan ka zama kalaka su kenan yasa ake samun galibin aqidu masu zafi an fi samun su ne a cikin mutumin da kai karatun la baya karatun ilimi da ya shafi fiqh ko hadisi ina fata kuna ganewa sai sai maka duk wani abu da ba ya saba qur'ani kawai haram ne kai ga mabiyan masu aqidar ta tsine galibi gardawa ne na fata an gane saboda suna da zafi babu kuma abin da ke masa dinin musulunci eh a to ai mutum idan na zuwa gurin zai da tunda labari ake ba shi da gobe eh ko an ce ma shekararsa 250 akan wani dutse bai sauko ba to ai ya aikata laifi baya zuwa sallar jami'i kenan babu sallar juma'a kenan babu sallar idi kenan to na akwai matsala haka sai amma haka dake mutum kansa ba zai ba wani cajin ba ya ji bayan Allah Allah gaba eh ka ji manyan bayan Allah ai ya shiga wata halwa wata goma sha biyu na halwa baya fitowa baya ci baya sha ake maka san ƙarya ne to mala'ika ne shi da ba zai ci ba zai sha ba ba zai yi ba ai to duka damfara suke to sai ta baka irin wadannan labaran sai ga ƙarshe idan baka yi sa'a ba ka yadda da wani abu daga ciki ai wani shehin su ana tafiya a jirgin sama sai aka ce masa wai mai ya ƙare aka gigice ka ji labarin da na ƙarya fa jirgin sama ba kamar mota bane fa tsarin sa ba na mota bane fa komin sa fa tsare ta kafin a tashi an gaba tsare ya ake so ya kasance tafiya da za a yi duk komin sa tana da saboda shi a san me yake rayuwa ba tsayawa za a yi wai sai aka ce mai ya kare sai cike karku damu kawai da ya wuce wai addu'a shikenan sai mai da fulkin ki to shi ne wai karama ta tsafi ne to karamar ne su irin waɗannan labaran zai ta baka zaka kana yarda da waɗansu labaran inda kana yawan zama tare da su saboda kuna ɗan shan shayi tare ko ba ba ne an ɗan fito abinci ko ya fito muku ɗan wani gashashen nama kwa ɗanci sai kuma kwa ɗayayye ne kana zuwa gurin su nawa ne shayi ka samun ka shami a cikin sati ko dole masu ka hata kunna to irin wani suka ga ya bata maka imaninka ko kuma alal akalli ya bata maka kwarwarka da labarin da ba za su amfani addininka ko duniyarka ba mun taɓa zuwa gun wani daga cikin ire-iren su sai kawai sai ke mana bayani ai shi magana akan so idan ka ji kaza to wannan so ne daga daga daga koda in ka ji kaza so ne daga hanta so sai to me wannan to me ranka da shi a maka bayanin Allah ya ce annabi ya ce a kaɗa maka hadisi kwalli ɗaya ka ƙari da shi ai ka fi samun ƙaruwa a bayan sun gaba kun labarai na wani ilmul kalam ya nuna maka wani iya yi da iya abin nan ka ji manyan malamai wato har bayani ma sun sani akan kaza to da wani rudani ne kawai ya ɓata maka lokaci a suna ba haka ake ba kana karanta da al'umma abu da zai amfanar da su a lahirarsu da duniyarsu shi ake bukata ka yada ilimi na addini ka yada magana akan Allah manzan Allah aqida tauhidi a san addini shine abin da yake aikin malami shine malami ya zama rabbani amma kana ta magana akan wani wani hanta ko da ranka da likita ne ni me zan zama to ko ba hikenan ba to shi ne ke masa bayani akan wani ya to kaga to fal'aula at-ta'allum to wannan fa shi yafi ma sharri shi an hana ka zama da su kadai ma ballantana kuma neman ilimi a gurin malaman bid'a ko zaka samu wani mu daga cikin mutane ta cewa ai duk wani wanda kaga yayi ilimi to a gurin manyan malaman su yake fade yana yana gadara da malaman su na kungiyar su ta fayar su ko ta kadadin su agun su akai karatu to wani kudura ta ubangiji zaka kuma galibi sun fi kwarewa ne akan abu ne shafi kawai lugga ta larabci da rabon gado da matsalar fikihu kuna ganewa in ka dawo aqida ka saka hadisi ta gaba da wayo a cikin hadisi wala bai da wayo a cikin hadisi ta dauko maka abun nan magana akan maganganu na fikihu ma'ana matsala ta ibada bambanci tsakanin malam wani yana ganin in za a yi alwala kaza ne kaza wani yana ganin kaza ne kaza magana kan alwala tsarki sallah abu ne da kyau aiko amma ya kai aqida muhimmanci kuma in azo duk abu da ka koya yanzu a cikin misali ahlali ishmawi iziya risala askari har muktasar gaba daya duk abu da ka koya a ciki ana dauko maka umdatul ahkam da an bude babin farko zaka ji an kawo maka hadisi sai ga wannan abin da ka sani shekara 30 din to ga hujjar sai yanzu hadisin manzon Allah haka shikenan ka waye kawai to inda ta tun farko shi aka fara koya maka fa haka ba baka wahala ba kuma ka ji dadi saboda kana ji a ranka cewa manzon Allah ne ya koyar kuma ga hadisin sai ta maka hadisi game da alwala sadara su mai yace a kawo masa ruwa ya fitar da ruwa a gaban almajiransa yayi alwala kowa yana gani sai ya ce musu haka nan naga manzon Allah yana alwala shigen irin wannan hakan da ka koyi alwala shigen ta manzon Allah hankalinka a kwance shi kenan to kana dawowa layin hadisi sai kaga ba su da ilimi ba su da kwarewa a ciki amma kamar maganar lugga za a koya maka lugga shine da shafin maganar shu'ara'u ishiriniya alburda hamziya kaza kaza duk saka ga sun san abin da ne kamata ya san fiqhu ya san dukkan lugga ne ai amma a dawo aqida sai ga ba su da wayo a ciki a dawo hadisi sai ga babu a ciki ina fata ana ganewa sai saka ce idan zaka nemi ilimi to ya danganta da kai din dalibin ilimi idan kana da asalin tushe da aqida ta sunna tun farko kana idan ka abu ɗaya ki a layin to zaka iya zaka nemi wani ilimin da ya shafi misali ko lugga din a gurin su ko fiqhu haga ba zai cutar da kai da ilimin maganganun da zai rinka maka ba domin duk abin da ya faɗa kai kana da ilimi akan sa ka sani sai ka bar shi a matsayin na malam ka da ba gurin musu ba ne da ba abin da ka ne ma ka karba ka tafiya da kawai amma baka san komai ba kana fara neman ilimi sai ka ji gurin su to idan ka rayin sa sai ka gada musamman aka yi rayin sa shi ba ilmantarwar bace a gaba sa wacce aqida ce take cin sa zaka kunna shi malami ne ya mata fannini amma asalin sa wallahi baya kowace dariƙa baya kowace dariƙa ilimi kawai da ilmantarwa yake to sai dai irin waɗannan miyagun ɗaliban sai su ɗaukan hita saboda sun ga ya fa a kusa da su sai suna zama abun sayo da gobe suka kawai a ƙarshe yana fito musu kuma suna tusa masa abin waɗannan ɗari ɗari ɗari saka kuma sun mai da shi shehi suna kambama shi da ya zo guri sai a tashi in aka za wanda ko dukkan suna ta hana aiko saka kawai ya fara ɗaukan wannan abin ya ɗaya kaga a ƙarshe shi ma yana mai da kansa kawai ya zama shehi zaka kullun da koren rawani yake yawo kullun da kaza shikenan kaga abu kuma ya lalace malamai da yawa an yi karatu a gurinsu mutanen kirki ba su da alaƙa da kowace irin ƙungiya ta addini in yana ɗariƙar tashi ma to ya bar ɗariƙa ne a matsayin kawai wannan lazumin da ake bahi na ɗariƙarsa shi kawai ɗauka ɗariƙa da aka ilimin da ya shafi waɗancan banzayen maganganun da ake irin su faira a yanzu duk ba tijjaniya suke dama asalin su ba fa daga ba suka zo ba dama fa a ciki suke sai dai daɗin manyan malamai yawanci ba sa shiga wannan gurin su sun karɓi wannan lazumomin ne kai da safe kai da magariba ran juma'a da waye da waye shikin anan suka tsaya waɗannan ilmukan na fara na ilmin hakika din dama duk akwai cikin jahilul ma'ani dukkan su akwai ba sabon abu bane ba ruwan su da shi zaka ka faɗa wani malamin ba kace an faɗa ga sai ma ƙarya ake dan bai san su ba amma kamar zaman ka to gashi karanta kuma sai gani da idan sa to haka da yawan su an yaudare su ne aka cusa musu abu sanda nake yara ƙanana babu alaƙar tsangaya da ɗariƙa babu mu tsangaya kawai karatun ƙur'ani ake zalla da karatun fiƙihu shi kenan ba ruwanta da wani ɗariƙa babu babu amma yanzu fa za ga duk gunda ake karanta da ƙur'ani musamman na tsarin da ya shafa kira'ar irin ta warshu suka ga an zo an duka manyan hotunan mutanen ɗariƙar kuma haka amai da abin ne to me alaƙar ƙur'ani da kuma waɗannan ba su da alaƙa layinsu daban-daban ne kamar sai mutum yawa ya gari in kana kira'ar warshi ma ta dawa kai dan dariƙa ne ba kuma haka bane tare da cewa kuma ilimi ne mai zaman kansa tun zamanin manzon Allah ake tafiya akan karatun haka ba sama ba ne ina ba ta ganewa to sai aka shigo da abin a yanzu amma a shekarun ba duk wanda ya tashi ya san wannan tun malami ne karantarwa bai da alaka da wata dariƙa kawai abin da yake karantar da mutane suna nan abu da yawa sun wasu sirra su ba su da aiki a duniya sai su karantar da mutane daga safa har dare da damuna a ji a yi noma almajirai su mara noma ko shi yi nomansa ba abin da dame da ku ku da ku zo ka ɗauki ilmi ku tafiyar sun koma ga Allah Allah rafe musu musu rahama to sai daga ba aka shigo da abin sai ake na naku na namu na namu ku zo mu ji sai a kalli irin su sai a tusa masa ɗariƙa sai kuma ya karɓa a baibai sai ya liƙa hutun a ƙofar gidansa gashi malami mai ilimi amma an yau da shi bai sani ba na fata kuna ganewa da yasa suka ce yin karatu a gun waɗannan hatsari ne da wani tusa maka wa'yancin maganganun tasawuf ɗin ne zai raba ka da Allah ne ba tare da ka sani eh a shi ai kenan ai ai an gama kuma ai an gama ai to ne yake cewa haga anan yace to la ta ta'allam min al-ahwa'i karka je ka nemi ilimi na addini a gurin malaman bid'a karka je ka nema dan zai halaka ka ne kawai sai dai idan dama kai kana da tarbiyyar ka ta addini mana ka san tauhidi kuma kana da ilimin hadisi ka san su kana tafiya akan su to kuma kake buƙatar wani karatu da ka ga yana da shi babu laifi dan ka je ka kai din zaka fita gun hilafi ka lako kamar zuwa kasar turai ne yin karatu haka malamai sun nuna cewa yaro matashi ya gama sakandare a tura shi turai karatu suka ce haram ne saboda bai da hankali bai da tarbiyya sai ya a ƙarshe dawo a matsayin arne ba haka aka rinka yi ba yanzu na kai hirar dattawa za su zayyana maka wanda hatta a nan garin nama akwai sun je ingila sun je raya sun yi kasan za a sun zama arna a gashi wani akwai su jawa sau lokacin sun taso sun yi boko kawai sun yi sakandare aka ba su suna da ilimin aka fadda su can su kuma suka kalle ka suka gurɓata kawai tunaninka suka aura maka ma yansu baturiya kai ta kururu aka aura ma baturiya gani da kamar ka ta gaba to sun kahe ka kan ka gama karatu ka zama zindikin arne ya da ana masa maganar sanda zuwa zo mu za a shawara ta me shawara kuma ba ka zai mace azumi yi wani gawu haka ya ce kai ko har yanzu ba ku waye ba kuna wannan wahalar kai this is foolishness wani yi wauta ce wai na gaya bai kaga wani aikarshen halaka kenan ya suka ce tafiya ƙasar turai ka yi karatu yaro ɗanka ba kwanaki an fitar da wasu ranar turki ba to ka bi tarihinsu yanzu ka ga mutum nawa ne suka wanye lafiya a cikinsu ba an fitar ba sun da da imaninsu gaba ɗinsu da yawa sun dama ɗayan arna wallahi wallahi da yawa yana baya sallah kuma yana ganin kuna sallah ma ku ƴan ƙauye ne sai dai mai ko talauci ya bude shi yanzu ya dawo an talauci bala'i wani da gaske an ɗauke masa wuta ya gaba ne fata ko ina wal Allah ya da ne fara sallah amma na lokacin da su ne da sallah da yawa ta suka man turki kawai ya je karatu ba wani gudu tsuwa duniya ba to ba zai ka tura ɗanka wani ingila ina ne rashi to ya zama ne ka dufa bala'i ya huta nan fa ya kai ɗanka karatu wa ukraine can fi ƙasar yammacin turai fa to me zai karanta ya zama mai to kuma galibinsu sun yi wannan karatun ma tun a wancan kan ma fara wannan yakin da sauransu wala suka dawo an ji karɓar kuma kwalinsa a ba su aiki a najeriya duk wanda ya je wannan irin karatun a wajen gida galibi a najeriyanci ba a yadda aka karɓe shi a bashi abin da yake kusan da ya karanta saboda ana ganin cewa karatun ma dai ba ma mai sahihanci ba ne ko kuma bakin ciki ne na mutane oho dai allahu alamu tunda ba za ka bane ba za ka sani da yawa sun dawo ba su da abin da za su yi a ƙarshe ka sa gaba na abin burgewa ba ne za ka yi ɗan kawai zai tafi ina ne tawake shi waye waye da sauransu to ya zama waye ɗaukaka ta Allah ce na fata an gane shi kuma nasibi ko arziki a jikin mutum Allah yake sakawa idan Allah ya mutum yana da shi daga kawai from nowhere kawai ya zama abu in babu shi kuma yanzu hatta nan sudan da ake ta kai yara karatu shekarun bayan nan sudan fa nan fa ƙasa da baƙaƙe tukuru talakawa tabbatar fa wallahi al'azim in ban da lalacewa me ma a ce ɗan najar tafi sudan karatu tsakanin bar zufu kamar akwai da babu ne fa amma su an kai ƴaƴa da yawa wallahi suna nan har a yanzu nake maganan nan wannan yakin ya san dauke su an tafi da su abin nan alƙabin masar saboda ba su gama karatun ba amma ƴaƴan manya ne ana ta biya musu kuɗi kuma sun kasa karatu kuma abin bakin ciki ƴar kamace mace fa wani wanzala ya ce ta tafi daga nan zuwa guru in ba mu harami haram ne mace ta bar garinsu zuwa wani gari bulaguron wuni daya in ba mu harami kai ba ma guru ba daga nan zuwa garin alkali in ba mu harami ba daidai ba ne a musulunci saboda a kimanta ya mace kai kuma ga mai neman duniya sai ka ba ta tafi ta tafi sudan ta tafi ina ne wai karatu karatun me wai likitanci to sai bari ta zama likitan me a ciki me a ciki so what to sai ne sun da ba su kuma da makoma kuma burin da kake so su ka samu din game da su kuma baka mora ba su a wahale ke a wahale kuma duk wasu faɗin shi ne ga tsinuwar Allah ta tare da kuma ku tuba ba to ba saba wa Allah ai kuma duk abin da ba a nemi ta hanyar da Allah tsara ba to azaba yake zame mai shi tun a duniya kafin ya tafi lahira haka Allah ya alƙawari duk abin da kare ba ta hanyar da Allah tsara ba to za ka yi samun sun Allah ga dama ko amma kuma ya zama ka ƙuƙuba da wahala da azaba ana ma ganin jin daɗi kuma kana shan wahala sannan kuma ga hisabi na jiranka culalle fa ya sa ba wani abin kirki ba ne mutum sai kiyaye ‘ya'yansa ka duba wannan bagari ta kan ɗansa karki da ƙara ganin ka abun malam wani da malam wani domin zai bata maka imaninka yiwuwa wannan ne sa iyayen farko na arewacin najeriya suka hana 'ya'yansu shiga boko saboda wanda ya kawo bokon ya raba su da abin da suka gada na barbaɗin shari'ar musuluncinsu ya wulaƙanta malamansu ya zo da gajeren wandonsa ilimin nasara ko babar bare ta kira wofila sabon tsanansa ne a lokacin mewa wannan ne suka hana ayan wallahi don karkaje ka yi karatun kuma ka zo ka halaka menene ribar kayi ilimi ka shahara ka bunƙasa a duniya amma ƙarshen lamarin kuma wutar jahannama ce me ribar ilimin da kai ba mai riba a ciyayi ka kanan fitila kenan ko ka haska duniya ka gasa kanka mai kyan banza kenan fitila to haka shi sa komai za ka baka tsarin addinin musulunci Allah samu dace to da kai ga cewa an hana ka koyan ilimi min ahlil ahwa ya gurin masu san zuciya wal bid'a mutanen bid'a ko wal muhdathati masu kirkirar bid'a duk wanda ka san malami ne amma ba ahlus sunna ba to ba daidai bane ka je ka nemi karatu a gunsa in aka ce ahlus sunna ba fa ana nufin wadan izala kadai ba fa akwai malaman sunna suna nan babu adadi ba sa kawace irin kungiya amma suna bin sunnar manzon Allah ne kuma a koman su su za ga kome za a yi inda shi ne zai bada umarni to akan sunna ake badawa zai ce maka a shari'a ta hana kaza tana ta ce a yi kaza shi shi ke aikinsa amma shi bai ce shi dan izala ba ne bai ce shi kaza ba ne aikinsa yake nuna maka cewa akan sunna yake tafiya to waɗansu ne malamai na sunna ina fata an gane ya ce bal ta'allam alal mai ala ahalin sunna in za ka nemi ilimi ka je ka nema a gurin malaman sunna hagunan daidai ne da maganar da mai ahalari ya kawo ya ce wa ya alil ulama idan ba ka san abubuwan shari'a ba to ka tambayi malamai amma haba kowane malamai fa sai ya keɓe maka cewa in za ka yi koyi da malamai ka je ka je gurinsu ka yi karatu ka yi kaza da gurinsu ya su ko ya ƙata diya bil muttabi'ina ko ne isnatu nabiyina wa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yace allazina sune waɗanda yadilluna ala da'atillahi shine siffar malaman suna yin nuni ne kullun akan aiwa Allah da'a kuma wa yuhadhiruna an ittiba'i shaytan kuma suna hana mutane bin hanyar shaytan to wannan sune malaman da aka da gurin suka yi tambaya ta addini ko su zaka da gurin suka yi magana ta neman ilimin addini amma ba kowanne mai sunan malami ake zuwa ya tambaya gunsa ba don wani ba ilimin bane da shi dan 49 ne kawai alkabba ke fama da ta kullum da manyan riguna da rawani yana cika maka ido ba haka suke bayan zama malaman zamani eh wai dole shi tun da ya zama malami dole da kamata sai ya hau mota ka ji bala'i ko ba ka sana'a ko kuma dole sai ya hau mota dole sai ya sa manya-manyan shaddodi da babban riga dole rigarsa a tsakatare ce dole a masa wani irin zubi na alkyabba kamar ɗan sarki to ina alaƙarka kana malamin addini kana kuma layin yan sarki ba layin ka bane ai shiga sarakuna ai daban ce kai ba ɗan sarki ba ba ɗan ba jikan sarki ba eh to duk shi ta kashe su ai da haka akan ne nemi wannan abin dole nemi mota to yanzu yawa zai samu ya samar mota sai nemo irin wa'ancan mutanen masu samun kudin banzan da ko ya nace yana zub da mutuncin kansa yana roƙo yana fafutuka a sayar sa ba shi kyautar mota shi kuma sai ya baka kyautar wata bugaggiyar mota me yawa ma sai da mata ta gama hawa motar sai ba kyautar ta ko ba haka suke mutane ba sai a ce aiwa da turo masa mota motar banza ka tafa kafar kai mana so wa din ka tafa kafar me ya rage ma da kimar ka ka zama productive ake so ka zama ba luxurious somebody ba dan gayu dan kirkire shirme ne me karshen kowa kabari ne fa kasa fa za a share kuma a tona ita ma kasar tsabar kai ba kwa bane amma take da faru a kasan ma down down fa bayan an tura ba su barka ba ya ƙara ɗan wani ƙarni a cusa kayan da ka san wani kayan wanki a nemo falankai a laya ma a mai da ƙasa a danne ba haka ake ba to kuma kan nan ne fafanar gurin da kwanta har illa masha Allah kuma akan neman wata banzar duniya da ka zo ka bata kanka ka sayar da imaninka kana neman excellency ya sanka a ba ka din zuwa umara ko haji ko a siya maka mota ko a zama zama shahararre kan saka ka a media sai an wada ka a duniya to sai ne duka wani hauka ne ai kai abun ka dan Allah in mutum ɗaya ya gane sakon Allah da kake faɗa masa wallahi ka san sara yafi komai matsayi a duniya da abin da ka samu haka manzo Allah ya faɗa sadana Ali yace Allah ya shiryar da mutum ɗaya saboda wa'azinka to ladanka yafi a baka garkin jajayen raƙuma kamar ka ce a yanzu yafi a baka mahaukatan motoci mota ƙwaya ita naira miliyan 500 ko wata rauna ya je gurin wani ɗan ƙwame sai da mota yana mana wata mota to wannan mota ga tanan miliyan 50 na kalle ta a wulakancin ce wannan ya ce ta ai tayar ko da birgidi zai ban sani ba ya ce mata yarha wallahi amma ba wai yarha bane fa ni tsare ta na gani kawar bala'i miliyan hamsin fa miliyan hamsin fa wanda yanzu ka samu miliyan hamsin fa za ka ba mutum sama da goma fa harkoki masu ƙarfi kuma har sama tana cin rufin asiri fa inda masu amana ne ta dan mara amana ne dan gaggawa ne yana so ya ji daɗi hikin ya kashe kuɗin kun shiga masifa da shi to irin tabe suka sauka kuma kai kana malami ko baka yin sana'a to ta haka samu haga ka ji kai kaskanci kai ƙarya kai shi to da haka in yana saka wannan manyan riguna da manyan alkyabba ya kifa rawani ya saka wani tarbi sai ka ga ba mutane wani kwarzini za ka kai jagunsa a karamu kalla tambaya ce to bai sani ba amma in ya ce ko bai sani ba ya kaskanta za ka sai ma ƙarya kaga shi ya halaka kuma ya halaka ka to yasa sai suka ce ma in zaka tambayar ilimin ma ka tambaya a gun malaman da yadilluna ala da'atillahi su an san su aikin su ne karantar da mutane ayo Allah da'a kuma ana hana mutane bin hanyar shedan to wannan shi kansa ma shedan din ne tunda yana neman kudaden haram a gun waɗansu don shi da daɗi ya auri fararen mata dogaye kaza kaza kaza ya sa babbar mota ya sa manyan kaya takalmin dubu saba'in takalmin dubu ɗari haka fa kuma ba sai da komai baya baya kiwo baya noma kaga ai an shiga layin hatsari kenan so irin waɗannan abubuwan to ba su bane malaman da ake nufi malaman Allah su ne ulama'ur rabbani su aikin su a duniya karantar da al'umma ba shahara ko girma suke bukata ba ba ruwan shi ma da kai kawai ka zo ka ji karatu ko kai karatu ka tafiyar ka ba shi da alaka da kai kun ga mata shi kar ma ka ga shi ba ko a kwalisa ba ma san ta ba ko ba hike nan ba to Allah ya mu dace shine yake cewa kama qala Muhammad haka ne ko yace min ahlul alal ulama'i yace ka nemi ilimi a gurin ulama'i ahlus sunna malaman sunna ulama'il aqida malama aqida as-sahiha malamai masu karantar da aqida mai kyau ta sanin haƙoƙin Allah da yadda ake bautawa Allah da siffofin Allah da sunayensa to irinsu za ka je ka nemi ilimi a gurinsu ina fata an gane ya ce kama ƙala muhammad bin sirina rahimahullahu wanda ɗaya daga cikin magabata muhammad bin sirina yake cewa ya ce inna hadal ilma dinu ku sani fa shi wannan ilimi da muke karantar da ku ko kuma wannan ilimi na addini da kuke jinsa to shine asalin addinin ma ilimin da ake karantar da mutane na addini na shari'a to shine asalin addini ina fata an gane da haka to karba kaje ka nema a ko ina yace fal ko nani dinu fanduru amman ta'khuduna dinakum za ku je ku yi bincike ku lura a gunwa za ku karba addinin ma'ana ilimi addini ne da haka ku lura a gunwa za ku je ku nemi ilimi tunda shine addinin nan ko na taba zuwa gun wani malami karatu na taɓa karanta an taɓa karanta da littafin lokacin ina wani gari daban sai na dawo nan gida da na dawo sai na dawo zan ji karatu a gunsa sai na dawo baya gaba ɗaya a matsayin ban taɓa karatun ba da ya fara karatun sai na ji kawai inda mu aka karantar da mu gabar shi kuma yamma in ce to kaga bai san abin ba kenan to wannan muka je kuma gunda ni ban sani ba kwata kwata sai har ba ni kenan kuma don ta musu da bala'i da mutane ce malami na ne fa karantar da ni ban mu gana ba ban yi koyo ba kai ne da mu karanta ya ba ka zan ce wallahi malam kaza haka da haka da har to haka wannan shine hatsari saboda ya damu kansa dole shi sai ya zama malami a madadin ya ce ban sani ba akwai malamin sunar da wallahi ni ban gan shi ba labarinsa abokina ne bai ya ce ya je gun sai karantar da shi karatu na fiƙihu shi ya karanta ahalari ya yi ishimawi suka gama ishimawi da malamin to za saka iziya sai ce a ya ce ni ma ban iya ba mal eh ya ce masu wallahi ban iya ba sai daga tafi gun malam wane ni a nan ishimawi ne tsaya iziya yanzu ni ma nake neman karatun kuma babban mutum da cijo wallahi malami sosai mai kyau ya ce wallahi ban iya ba iziya to yanzu wani malamin namu ne yanzu za su yi da wani abu saboda mai faɗa ka shi ba duniya yake nema ba yana yi don allansa ne haka ya kuɓuta ya nuna lafiya shi kenan ya nuna lafiya shi kenan haka shi ne ikilasi kenan amma mutanen yanzu fa malami kaga malami na kirkiro wata matsalar da ba fatan bai su aka yi ba ba a yi ta ba amma da nuna mutane ya iya ya sani sun gina ta kawo ta a cikin karatattuka kuma al'umma ba sa buƙatar ta a wannan lokacin ba ga wannan duka hatsari ne wanda shine daga cikin sharin da yake kashe al'umma a yanzu Allah tsare imanu yace dan haka dai yani eh fa idza kana ko eh almujarrar mujarsa fiha hada hatsar in yi zanto kadai zama da yan bidi'a akwai wannan hatsarin ana jiye ma tsoron gurbatar imaninka aka hana ka zama da su kadai to ina kuma gaje kaje gunsu neman karatu haka kashe abu kenan kuma ai sai abin da ya ce kuma ai ko ya ja bayani ya ma karya kuma ka ce akara makalla na'am na'am an shiga hatsari sai zaka je ka ga gunwa zaka nemi ilimi ya tafi ka bi ta'allumi alal mubtadi to ina kuma ga ka je ka nemi ilimi na addini na shari'a a gurin wanda yake kuma dan bid'a ne kin ga masa irin waɗannan ma sai ta maka a wannan ai ilimi ne na haƙiƙa ka san wani sharrin sa fa guda ɗaya shine duk abu da ta na Qur'ani za su kawo maka amma ya san maka fassara kuma daban da ta manzon Allah da ta sahabbansa sai su nuna maka in aka yi gaba aka yi baya suna maka sufin matsayin malamai a gurinsu irin na ƙungiyarsu ya fi matsayin annabawan da Allah mai turo wallahi haka suke ba kaga sun ce maka ai annabi Musa da aka tambaye shi wa yafi kowa ilimi a ban kasa a matsayin na annabi sai kalli zahiri shi Allah ke wahayi akwai da kashe ilimi a lokacin sai ce ni to saboda Allah ya nuna masa ba a faɗan haka da kamata ya ce Allahu alam ko sai ce masa akwai wanda ya fi ka ilimi a cikin bayina ka tafi guri kaza guri kaza ka gamu da shi ka je ka ce karanta da kai ilimi ina da ka kissar a cikin karshen satul kafi din nan to haga su agun wa'annan irin yan faira ko yan hakika din sai su maka to shi wannan da annabi sa je gurin sa sai su maka wai ba annabi bane wai wali ne amma wai Allah ya tura annabinsa wai in ji su ya nemi wai ilimi a gurin wali kuna gani ya? to idan kai da wannan ya kama zuciyar ka a yanzu kai su rabu da kai sai jibi ko gata ka ƙara dawa sai su ƙarawa kuma labari da kissa na annabi suleiman lokacin da suka yi maganganu da ita waccan mata sarauniya ta ta kasar saba'a da ake samun rikishi ɗin nan ko a ƙarshe sai ya ce wa mutanensa ya ayyuhal mala'u ayyukum ya tuni bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritu min al-jinni ana atika bihi qabla an taqumi maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin sai kuma sai ƙara gaba sai Allah yake cewa qala ladhi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla sai ta da ilaka tarfu ya ce maka to kaga a fadar annabi suleiman da ya ce wa zai kamun gadon mulkin wannan mata sarauniyar kafin zuwan su garin nan sai wani aljini mai karfi na ifritu ifritu mai aljini ken ya ce zan ɗauko makashi kafin ka tashi ka shiga gida ka fito kuma ni mutum ne wanda yake ina da tsananin karfi game da ɗauko shi kuma aminun ina da amana ba zan ɗauki komai a ciki ba sai wani kuma daban sai shi kuma ka ce kala lazi inda hu ilmin min littafi sai wani wanda yake da ilimi na littafi sai kuma ce a ni zan zo ma da gadan ma kafin idan kai kifta kuma sai ga gadan ya yi addu'a sai ga gado a gaban sa to ya ce maka so ana sai irin bayani ya zato kaga wannan da ya addu'a gado ya zo to wali ne da ya su nuna maka kayan sai maka ya fi annabi sulaiman baiwa kenan kuna gane shirin to kana nan yau da gobe an baka guda biyu sai a ƙara shigar da kai wata to a ƙarshe sai a kawo maka cewa waliyin su ne yanzu ya fi manzon Allah shine ƙarshen karatun ai shine ƙarshen karatun ai to amma ka fito magana farar daya zaka ce arne ne shi yasa zama da su hatsari ne tare da cewa fa duk waɗansu maganganun malaman sunna sun yi bayani game da wane ne khabiru wane ne Allah ce shi wanda yake da ilimin littafi a cikin mutanen annabi da Dawud a Suleiman din wai suka ce malamai shi annabi Suleiman din ne cewa aljanin har har wajen awa ɗaya ma to an zai iya dauko maka gadan ma kafin ka kifta idan ka shi din karan kansa ne Abdul Gadan yazo ba wani bane daban tunda shi ne yake da ilimin mil kitab ba hi bane annabin Allah sai fa sakura ga yadewa to haka su ta baka irin waɗannan kisoshi dan suna maka matsayin waliyai ya fi na annabawa to haka na yadda da wannan kuma ka fita a musulunci yasa mutum ya guji zama da su kuma daga cikin siffofinsu shine babban karatun su shine labarai suke bada ba su ba magana suke akan fitar da ilimi ba da fitar da dokar Allah da umarni ba a'a duk karatun tukan su kawai labarbaru ne yanzu ba muna kusa da azumi ba to don Allah kai rayuwarka za ka ga akwai wanda kai tafsiri gaba ɗaya wanda ya tafsirin ya dawo ka tambaye shi ya aka yi karatun jiya kawai zai baka labarin da aka faɗa ne a ciki tarihi tarihi ta tsunoyi ne ma galibi saboda galibi ma isra'iliyat ne ba su inganta Allah ya faɗe su ko manzon Allah ba to a kanan suka fi bada ƙarfi daga duk mai zuwa karatun baya tasirantuwa da ilimin da ke cikin Qur'ani ya fi jin daɗin labarin da za a bashi ya fata kuna ganewa ya za ga cewa malamai suka hana ni sunna kana tafsiri karkarin in dogon maganganu a kana takaituwa akan ilimin da yake cikin aya in guda goma ne ka faɗa wa al'umma guda ɗaya ko biya ihe su a yanzu domin kai bai ɗaya sa tashi a karatun kai ɗin ma gaba ɗaya wanda ya zauna bai fahimci wani a kai ba don tun yana ganewa har ka sa ya watsar ba ka bane daga koyi takaita abu da kun fito da ma'anar da zai amfana da al'umma a yanzu shi ana ake to ana karantarwa bit tadarruj a hankali a hankali a hankali karka ce duk abin da ka sani game da wannan ayar dukkan su ka ta kawo shi a yanzu ba a yin haka shewa ina fata an gane to da mutum sai ya kiyaye zama da yan bid'a saboda suna da shari da dasisa za su raba ka da musulunci baka sani ba sai ta baka irin waɗannan labaran haka kai dare su ka shiga uku ka ji a ranka cewa akwai wani a al'umma da ya fi manzan Allah ai ka shiga uku ai ai ka bar Allah kenan ai ai ka bar Allah ai ba za fa ka san Allah ba sai ka bi ta hanyar manzan Allah to kuma zaka ce maka ga wani shi matsayin sa ya fi na manzan Allah kuma kai da haka haka mutum ya haga layin bala'i kuma zaka mutum sai ka kiyaye zama da irin waɗannan duk malamin da kaga ya ce ba da kissoshi kar ka rabu da shi ba malamin addini bane ba na sunna bane Allah malamin bid'a ne babu kissoshi na labaru a cikin abin nan suka ce hatta labarin Allah ke ka Qur'ani ba ya ka danka da labarin bane wani ilimi ne ake so a koya ma a cikin asalin labarin to zaka idan malami zo kan irin wani kisar to kar ya damu da zakewa a labarin kawai faɗi to a wannan bayanin da ya faru me ya kamata mu koya sai fito maka da ilimin maka shikenan za mu tsaya nan ko to sai mu tsaya anan da fatan Allah tsare imaninmu Allah ubangiji tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la